والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عين ثلاثة bakwai ga watan safar hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1440 watan turawa muna goma sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ya kaddara mana zama don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari bayan tsallaken sati ɗaya da muka yi wancan satin da ba mu yi ba kenan kafin shi mun tsaya akan babin da yake mana magana qaulul ma'ruf faɗin abin da ya dace a shari'ance muka kuma wuce cewa duk lokacin da mutum ya aikata abin da ya dace ko ya faɗa abin da ya dace ana rubuta mashi ladan sadaka ne daga cikin sadakoki cikin gidan addinin musulunci yau imam al-bukhari ya ce babul khuruji ila al-mabqala babin da yake magana a fita zuwa ga gona ko lambu ko dai bayan gida inda ake shuka a kuma ciro ko kuma irin abubuwan da ake shuka abubuwan da suke yaɗo a ƙasa su ne ake kiransu bukul to inda ake shuka su ne ake kiran shi mabqala babul khuruj ila al mabqala wa hamli shay'i ala atifihi da kuma mutun ya dauko abu akan kafadar shi wai ya halarta a musulunci mutun ya fita gona ya dauko abu akan kafadar shi ila ahlihi domin ya kawo iyalan shi bizabil akan abu abinda zai dauko kuma shine azzabil shine sanho ko azabi ne da abin da suka ce ana saƙa shi da ganyen dabino ganyen dabino shine ya kama da ganyen kaba shine idan an sarce ake iya dan kwando da shi kuma sai a dauko amfanin gona a cikin shi to wata matsala ce ta faru wanda sahabin da za a yi magana da shi sai aka tada ya tafi gona ya zubo amfanin gona a sango ya taho gida aka yi kitsus da shi shine Imam Bukhari ya kulla babin cewa to me matsayin mutun ya je gona ya ɗauko wa iyalin shi amfanin gona a cikin sanho dalilin haɗu da sahabi ɗin amma asalin abin da ake so a kunsa a cikin babi ɗin yana cikin hadisin za mu tada insha Allah ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق ابن مخلد عن حمار ابن أسامة عن مسعر قال حدثنا عمرو بن قيس عن عمرو ابن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مبقلة له فتوجه إليه hadisin yana da tsawon ce zan karanta shi har ƙarshe sai zaman to kamar mun cire magana ko sai dai mu a hankali mu ke bin shi a ɗaya bayan ɗaya shi hadisin an karɓo shi daga amru ibn abi qurra al-kindi qala sai yake cewa shi amru ibn abi qurra yace arada abi babana shine abu qurra sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to babana ya tallata ma a ya tallata ala salmana ga salmana uktahu yar uwashi asalin shine mabudin hadisi din shi abu qurrat al-kindi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanwai shi tana gida ba mijin aure ya ga salmana mutumin arziki ne in an aura mashi mata ko an hada sadakanta da shi babu aibu a cikin shi da aka yi taka tankan tankan sai tafi wajen salman ga kanwata tana gida budurwa ce ko zawara ce ya kake ganin idan za ka aure ta ine magana bujirowa kenan ko wannan kuma sabanin ɗabi'armu da magabata kenan mu ɗabi'armu mutum yana da ya a gida ko yana da zawara a gida sai ta shekara goma ba zai iya magana ba saboda kar matsayin shi ya faɗi ko shi kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan ne da kansu suke zuwa haka nan mazan da kansu suke nema 'ya'yansu haka nan kuma yayu da kansu suke nema wa kannansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace da kansa ta zo ta tallakanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya tallata wa manzon Allah sallallahu alaihi ya tallata wa Abubakar kai eshi ya kuma tallata wa Sayyidina Usman Abubakar bai bashi ansa ba dalilin ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta wani abu dangane da Hafsa yar gidan Umar radiyallahu anhu sannan kuma a wani hadisin zamu tada ga sahabi ne yana tallata yar uwar shi ga ɗaya daga cikin sahabbai to ya mashi tallata da haka ba abun kunya bane ba kenan ko arada abi ala salmana uktahu ya bujuro mai da kanwashi idan yana ganin zai aure ta fa aba sai yaki ba matsala kenan dan bai aura ba wa tazawwaja maulatan lahu sai ya auri kuyangar shi kuyangar wa din kenan shi wanda aka wa tallar ne ya auri kuyangar shi ko kuma wanda ya wa tallar wanda ya tallahi ne aka auri kuyangar shi yafi kama da shi Salman din sai aka auri kuyangar shi a shi wanda ya kawo talla Abu Qurra maimakon auri kanwar shi sai aka auri baiwar shi wa tazawwaja maulatan lahu yuqalu laha buqaira ana kiranta buqaira kaga kenan bare ni bane yasa yake auren tunda wannan ya ce ma ba aure ta ba amma kuma auren ta take kasa da ita a gidan wannan kuma zabi ne da abin da Allah yake sa mutane a zuciya kenan fa balaga aba qurra to ana nan ana nan wata ran sai labari ya samu abu qurra annahu kana baina hudhaifa wa salman shay'un aka ce mai tsakanin hudhaifatul yaman sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Salman shi ma ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shay'un akwai wani abu na rahin fahimtar juna wannan yake nuna maka kenan shi yayi tallar kanwar shi ba a karba ba bai sa komai a ran shi ba yanzu sai ya samu labari wanda yawa tallar kanwar sa ya aura bai aura ba tsakanin shi da Huzaifa akwai gaba akwai rahin jituwa shay'un akwai wani abu tsakanin su ana bahi labari fa atahu sai ya baro inda yake sai ya taho wajen Salman din wannan nuna maka kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa a wanke take yatlubuhu yana neman shi gaskiya ne akwai rahin jituwa tsakanin ku da kai da Huzaifa in akwai rahin jituwa zan ya zan kirya ku fa ukhbira annahu kana fi mabqalatin lahu sai aka bahi labari ai yana kewaye yana lambu ko yana garka ku mu auna muna cewa lambu ko wani guraren kuma suna ce mashi garka ko inda ake noman rani sai aka bashi labari to yana garkan shi ko yana lambu ko yana gewayen shi da inda yake ɗan shuke-shuken shi fatawajjaha ilaihi bai jira Salmani ya dawo ba kawai sai ya tafi gonar tashi kaga kenan ya ma san inda gonar tasu take kenan falaqiyahu sai ya ci karo da shi ma'ahu zabilun a tare da shi akwai sango fihi baqlun akwai gurji a ciki ko kankana ko dai duk abin da yake ya dauko قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها تو البقل دين wannan zai kama da gurji zai kama da kankana duk duk abin da yake yaɗo a ƙasa ana iya kiran shi albaqal kuma sannan akwai sanannen amfanin lambu wanda balarabe ke sai mashi albaqal din kenan yake ta to falaqihu ma'ahu zabilun fihi baqlun kad akhdaka adkhala asahu fi urwati zabil ya ce ya shigar da sandashi fi urwatin zabil a cikin igiyar sanhon ai sanhon ana mai igiya ko to sandar da yake sakalawa sai ya shigar da ita cikin igiyar sanhon wannan zai bashi dama a ɗora sandar a kafaɗar shi sanhon kuma mai ya jinginu da bayan shi kamar da yadda bakulatan yake ko irin yadda 'yan kawai suke a yanzu kada ada khala asahu fi urwatin zabil wa huwa ala atiqihi yana kan kafaɗar shi wannan shine daidai gunda Imam al-Bukhari ya kulla babi kenan ga sahabi manzon Allah da sanho a rataye kan kafadar shi ya zubo amfanin gona zuwa ga iyalin shi wa huwa ala atiqihi fa qala yana haduwa da shi tunda shi ga abin da ya kawo shi sai ya ce ya aba abdullah baban abdullahi wannan yake da maka har yanzu dai fa babu wani kishi ko ba wani ji a cikin zuciyar shi tunda ya kira shi da me alkunyar shi ya aba abdullah ma kana bainaka wa baina Huzaifa menene abin da ke tsakaninka da kai da Huzaifa shine abin da ya kawo shi da haka ba sauran labari ya gona ya amfanin gona bana ya gurzi kankana kwa tana ita wannan babu ba ita ta kawo shi ba me ke tsakaninka kai da Huzaifa qala yaqulu Salman mai ruwa sai yace Salmanu ana ga masa wannan sai yace wa kana al-insanu ajula shi kwa dan adam akwai gaggawa muna haduwa da kai ba gaisuwa ba shan ruwa ba komai sai ka tambaye da labarin gaba wa kana al-insanu ajula ta dan adam da gaggawa yake yanzu kenan baya so su yi zancan akan hanya fam alaqa hatta ataya dara salman sai suka juyo gaba ɗayan su suka rankayo hatta ataya dara salman har sai da suka dawo gidan salman shi dai sirikin abu qurra sirikin da ba da kullata ba kenan ko sai da ya dawo da shi har gidan shi to suna zuwa ya aka yi gaba ɗaya suka kutsa gidan fadakhala salmanu dara shi mai gidan salman sai ya fara shiga gidan faƙala sai ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ku masu wannan gidan wannan nan sai mai gida idan zai shiga gida abin da yafi dacewa yafi ladabi shine wa iyalan gidan shi sallama assalamu alaikum thumma azina li abi qurra to bayan ya shiga gidan ya kimtsa kuma yayi daidai sai sake wa abu qurra izini ta to yanzu kuma shigo ɗan gidan sun kimtsa ne na kimtsa da abin da ya kamata a gyara an gyara wannan kuma shine abin da yafi dacewa a ladabin abokantaka kada ka biyo abokinka yana sa kafa kana sawa yana kokari ya riga ka dan ya ce a matarsa ta kintsa kai ma kana kokarin ka riga shi wannan bai dace ba da an zo ko da bai magana ba kana zuwa kofar gida sai ka ci birki ba hida ma ya shiga ya ajiye abin da ya ajiye inda wani abu da za a kintsa a kintsa inda abin da za a gyara a gyara su su kimtsa in ya ga komai yayi sai ce maka kuma bismillah da haka to sai ya masa izini ce shigo fadakhala abu qurra ya shiga gidan sai ce fa'iza na matsun maudu'un ala babin da ya shiga gidan sai tar da labulan ƙofar gidan wani irin mayafi ne aka sa aka yi labulan ƙofar ɗakin da shi ko kuma yana shiga ƙofar ɗakin sai tar da irin shimfiɗa ce aka yi a ƙofar ɗakin ko ƙofar gidan an shimfiɗa kamar kafet ko darduma bisaf ne sun ce wani mayafi ne da ake shimfiɗawa yana da laushi sosai kamar kafet za ka iya cewa to an shimfiɗa yana da laushi wa inda ra'asihi labinatun inda aba qurra in yaba salman ya bukaci hutu zai jingina kanshi sai aka ce wasu ɗan tubala ne aka ajje su da abin da za a yi fulo da shi a daidai wannan gida din wa idza qurqat kuma sannan bayan wannan ɗan tubalan akan wannan shimfidar tasa ko bargon nasa ko mayafi sai ga qurqat nan Hausa su taimake mu menene qurqat idan za a hau doki akwai mayafi da ake ɗaukawa a sa a gadon bayan doki kafin a ɗora sirdi mashimfiɗi ko? to ba da wani suna banda mashimfiɗi? na? jalala ko? to ba jalala ba ce mashimfiɗin ko ake ta? na na raƙomi kuma sunan shi eh da kafar raƙumi da kafar doki suna da bambanci ko to duk abin da yake da kofato irin na doki mashin fudin da ake dora a gadan bayansa shine balarabe ke ce mashi qurqat to akan wannan gurin da Abu Qurran a da shi Salman ke kwanciya wani abin aka samu bargo ne aka shimfida da ƴan tubala sai wannan mashin fudin na doki shine gurin da yake shakata ko kuma shine babban gurin da ake karrama baki a gidan kamar gurin ne fa ko ina daraja kenan a gidan ka ce shine kamar falon mai gida din me yasa to Imam al-Bukhari ko kuma me yasa mai ruwa yake baka wannan dan ya nuna maka saukin rayuwa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya taka gona da kansa ya dauko abin da zai kawo gidan da kansa ya dawo gidan bayan an zo gidan ba wata rayuwa bace mai tsada dan mayafi ne kawai da ɗan tubala sai kuma ai mashin fadin doki shine abin da ake shakatawa a kai shi to yana irin wannan rayuwar ake wata galaitin sabat din za ta iya wadata ko ko ba za ta wadata ba 18,000 minimum wage din ba ta yi mako ko da ana irin wannan rayuwar inda za a ɗauke sayan recharge card a ɗauke sayan waya a ɗauke cewa sai an ci shinkafa sai an sa riga mai tsada sai an yi kaza inda za a sauke luxury baki ɗayan shi a dawo kan basic basic need da watakila abin da za a bukata ƙari akan haka bai ta hakara karya ba kuma matsawar mutane za su sauke girman kai hawa su yi amfani da jikinsu wajen yin wasu ayyuka da da ruwa kofar gidansa sai har da ya kafa ya kira mai baro to inda zai turo da kansa ya kawo cikin gidan an rage wannan naira ɗari ɗin ko amfanin gona sai ya kai ɗan ƙwado ya bashi ɗari hudu ko ɗari shida inda zai je turza da kansa still da rage ne za a samu wataƙila idan za a sake simplifying rayuwar a dawo ƙasa ƙasa sosai to sai Allah rika sa albarka cikin abin da muke da akwai amfanin karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na sahabban shi shine a ga saukin rayuwa da suka yi mutum ya kwaifa sai ya samu albarka a cikin rayuwar shi yadda ka dauki rayuwa da tsawo ka dauke ta da nisa wala da hankali a hankali za ta sassake ka sai ka dauka ma a dangarama sai yadda ka dauke ta da haka to dauke ta tun da farko a hankali Allah ya sa mu dace to an dai tada wannan qurtatsin faqala sai ya ce masa ijlish a ijlis ala firashi maulatik ka zauna a kan shimfiɗar kuyangarka wani nuna ta kenan baiwar da aka aura ta wace ce ta abu ƙurra ɗin ce ba ta salman ɗin ba salman shi ne ya aura ku yangar da ya aura ba ta saba ce ta abu ƙurra ɗin ce wanda ya ce a auri ƙanwar shi ya sa ce masa ijilis ala firashi maulati zauna a kan shimfiɗar ku yangarka asalin ta dama tun da ta sace kenan allati tumahidu li nafsiha shimfiɗar da take wa kanta da kanta wanda ita ce shimfiɗar amarya a gidan thumma ansha'a yuhaddithuhu daga nan sai ya fara ba shi labari wani labarin da ba za a bada a hanya bane sai da aka shi gida aka zaunar da shi aka karrama shi sannan za a fara ba shi labarin ga abin da yake tsakanina da Huzaifa thumma ansha'ahu yuhaddithu fa qala sai ce masa inna Huzaifata kana yuhaddithu bi ashiya shi Huzaifatu ibn al-Yaman yana bada labari ne da hadisai masu yawa kana yaqulu ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ghadabihi li aqwamin wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ke gaya wa waɗansu mutane idan ya fusata irin wannan hadisin Huzaifa ke ba da labari Huzaifa an ce ya koma wani gari ne ana kiran shi almada'i to a cikin hadisan da yake badawa malamai suka ce akwai hadisan da bai kamata Huzaifa yi magana a kansu wata ƙirran manzon Allah ya ɓaci ka mashi magana in ka tambayi manzon Allah sai ya gaya maka magana irin ta masu ɗacin rai irin masu ɓacin rai to irin wani hadisin an san ɗacin rai ne ko ɓacin rai ne sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamata ya Huzaifa ya maguru a kansu Huzaifa ya rika zagulo waɗannan hadisan sai yake bada labari wannan shine asalin abin da ya hada Huzaifa da Salmanu kenan duka abin da ya hada su mun ka je ƙarshen hadisin kokarin neman maslaha ne misali in kana so ka gane irin hadisan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana la masahaban shi bayani kaza da kaza da kaza sai wani sun bai shi manzon Allah menene kaza sai ya bashi labari menene kaza sai ya bashi labari to dan adam yana bada amsa kana tambayi za ga kuma silly questions sun fara shigowa sai wani tambayi raƙumi na bata yana ina sai ya ce a daidai guri kaza za a same ni dan zakara na ya bata rana ina za a same shi yace yana guri kaza manzo Allah yace na rantse da Allah idan ina nan gurin a tsaye ban tsaya daga inda nake ba yace duk abin da kuka tambaye na ba ku labari ya kamata su gane kenan ransa ne ya ɓaci tunda har kuka zo kuka tambaye ni raƙumi kuka tambayen kaza ya kamata ku gane ransa ne ya ɓaci ƙurin fikin soke sai ce to na rantse da Allah in dai ina tsaye nan duk abin da kuka tambaye ni sai na baku ansa wani he miƙe ce baba na ya mutu yana ina manzo Allah sai ce masa yana wutar jahannama wani ya ƙara ko eh shikenan kawai mutumin sai ya fashe da kuka a irin waɗannan Allah saukar da aya la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu ku daina kwakwale kwakwale ku daina tambaye tambaye waɗansu abubuwan idan kuka tambaya aka ba ku amsa tasukukum Allah ce za su bata muku rai amma ku yi shiru an ce kazantar da ba a gani ba tsafta ce ko sai ka hekara kana cin dan waken kuturwa ba matsala amma daga ran da ka tambaya wani yawa tana ake aka ta aifutarwa ce daga garar hike nan ka higa matsala duk ran da ka ɗauke ranka hankalinka ya ɓaci to da baka tambaya ba da ba matsala to irin wannan hadisan ai ɓacin rai ne sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk da cewa gaskiya ne ba wai ƙarya aka ba haka din ne baban nasu yana wuta amma kwakwala ce ta jawo da kuma ɓacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kila ransa bai ɓaci bai tambaya ina mahaifina yake sai kai da menan ka na kwakwala kwakwala to zai ka ci gaba da addu'a Allah ya saka gama lafiya kaga ai ba ba shi ansar ba dai ko to inda ran sa yau ace wata kila zai iya ga mashi amma amma dalilin ya baci sai ya zakulo da magana sai ya ga mashi to irin wannan magana da baci da bai kamata Huzaifa ya je yake bada su ba to irin wannan hine Huzaifa ya zakulo sai yake bada labari da su hine yake cewa yana bada labari ne da waɗansu abubuwa da manzon Allah ya faɗe su cikin fishi fa utiya fa uta fa usalu anha idan ya ba da labari aka ga abin ya yi tsafi da yawa ya yi tsamari sai a taso ta kanas ya ba tambayi salman ku sai ya ce mana kaza ya ce mana kaza wai haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmar fa aqulu shi kuma sai ya ce huzaifatu a'lamu bima yaqulun huzaifa ya fi kowa sanin abin da ke faɗa ya gaskata haka nan na ya fi kowa wai gaskiya ne abin da Huzaifa yake faɗa an sarka mata ya ce eh ko a'a sai ce a'a Huzaifa ya fi kowa sanin abin da yake faɗa in gaskiya ne ya fi kowa sani in ba gaskiya bane ya fi kowa sani sai ce Huzaifatu a'lamu bima yaqulu wa akrahu shi kuma Salman sai yake baka jarin sai yake cewa ina ki an takuna da gha'inu baina aqwamin a samu keta a samu rahin jituwa a samu kiyayya tsakanin mutane shi yasa nake kin bada ansa da eh ko a'a mutane suna zaune lafiya kalau sai aka zo aka ce manzon Allah ya cewa babanku kaza wata ran kawa mutum gori da wannan abun rikici za a samu bacin rai za a samu to amma idan ba a ce ba eh manzon Allah ya faɗa ko a'a dole da ya yi turk akan magana din sai ce ina ki ne kar a samu rahin jituwa tsakanin mutane fa utiya huzaifa fa qila lahu ko a wa ukuri an takuna da gha'inu bayna aqwamin fa utiya hudhaifa fa qila lahu to idan na bada wannan ansa sai a koma wajen hudhaifa matsalar al'umma kenan ko yasa duk inda mata malamai suke duk inda masu kuɗi suke duk inda yan siyasa suke ya sun yi taka tsantsa wanda ya kawo maka labarin wannan zai koma da wannan labari sai a koma wajen hudhaifa sai a ce da shi inna salmana la yusaddiquka wa la yukadhibuka bima taqulu Ifa Salmana baya cewa kayi gaskiya baya cewa kayi ƙarya har yanzu dai kenan magana ka muhallar tuhuma har yanzu dai akwai tuhuma kenan a cikin magana ka dama faɗa kai ba mu yadda ba da muka je muka tambayi sahabin manzon Allah dan uwanka shi ma dai bai ce ba eh bai ce ba a'a har yanzu dai kana nan fi manzilatin baina manzilataini ko ko fil manzila baina manzilataini har yanzu dai kana nan tsakanin mai gaskiya da wanda za a iya tuhumar shi wannan magana kuma sai ta bata Abu zai fare duk wannan maganganun da nake faɗa Salmanu a gabanka ake faɗa dan me yasa da aka ba aka tambaye ka ba za ka ce ba eh manzon Allah ya faɗa shine bacin ransa da shi tunda kana zaune aka yi maganan nan kamata ya ka ce eh in ba ka zaune aka tambaya cikin ƙarya nake shikenan mutane su huta wannan ita magana ya taɓa ta ran Huzaifa faja'ani saboda haka wata rana kawai Huzaifa sai ya taso tun kas tun kas tun daga almada'in sai ya taho garin Madina faja ali huzaifa faqala yana zuwa inda zaka gane ran huzaifa ya baci sai ce ya salmanu ibna ummi salman kai salman dan gidan uwar salman salman ransa ya baci ya dangana shi ga uwar shi ko ya salman yayi daidai ibna ummi salman dan gidan uwar salman akwai alamar bacin rai a ciki kenan shi ma da ya ta amsa masa sai ya ce faqultu ya huzaifa ibnu ummi huzaifa inda dadi kai ma karbi yadda ka faɗa haka na ga maka in yabo ne yabo ne in zagi na kai to ni ma dai ban ƙara ba ko ya huzaifa ibnu ummi huzaifa amma ka kalli da ga akwai alamar dan motsin rai a cikin magana din tasu to da haka da ya zo masa da ya ga da bacin rai ya zo yana faɗa shi ma ya faɗa da bacin rai din yana amsa masa sai ce la tantahiyanna ko dai ka daina ba da irin waɗannan hadisan aula aktubanna fika ila umar ko wallahi zan rubuta wasiƙa an gaya wa umar dan khattabi ga abin da kake aikatawa har da gane ba hutuma sai yake da ƙarya ba hadisan ya kamata ya shiru akan su faɗarsu zai iya tona fitina a cikin al'umma yace to na rantse da Allah idan baka daina irin wannan hadisan ba zan rubuta wa Umar dan Khattabi ka san tsakanina da Umar dan Khattabi kai a ƙauye kake ni muna Madina tare da Umar dan Khattabi zan rubuta masa wasiƙa masa bayanin duk abin da kake aikatawa kuma Umar sai ya dauki mataki akan ka aula aw la aktubanna fika ila Umar falamma khawaftuhu bi Umara tarakani yace to da na tsorata hi fa cewa zan ba Umar labari hikenan sai ya shiru sai ya juya abin da ya zo bukata bai samu ba dama dai ya san ba kareta shi aka yi ba tabbas manzon Allah ya faɗi wannan magana din kuma tabbas gaskiya ce amma abin da nake da bukata a bar maslaha mutane su zauna lafiya kalau a daina tone tonen abubuwa idan ba alkhairi a cikin su da haka sai bar ne ya koma to yanzu kuma sai yake gaya wa Abu Qurra ga dalilin da yasa na tsorata shi kuma ga dalilin da yasa ban gaskata shi ba wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah ya faɗa min waladi adama ana ni faɗan adam ne inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya kace to min waladi adama ana ni faɗan adam ne fa ayyuma abdin abdun min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabbatan fi ghairi kunhihi faj'alaha Allah faj'alha alaihi salatun salatan sai ya ce kowane bawa cikin al'ummata kowace baiwa cikin al'ummata in na tsine mashi wata tsinuwa ko na zage shi wani zagi a wurin da bai dace a zage shi ba ko a gurin da bai dace a la'ance shi ba kenan manzon Allah zai iya zage mutum ba kamata ya ba da tare da ya dace a zage shi ba zai iya la'antar mutum ba tare da ya kamata a la'ance shi bace to duk wanda na mai irin wannan la'anar ko na mai irin wannan tsinuwar fi gairu kunhihi ba tare da ya dace a yi wannan tsinuwar ba faja'alha alaihi salatan Allah ka mai da wannan tsinuwar ta zamanto addu'a ce a gare shi to tunda manzon Allah ya faɗi haka in har na gaya wa mutum magana ba ta dace da shi ba wannan maganar ta koma addu'a kuma dan me zaka koma kai yake ke cewa ko manzon Allah ya tsinawa na ya gaya wa na magana za ka tono gaba kenan za ka ɓata mutuncin mutane a gurin da bai dace a ɓata mutuncinsu ba ya ce to kamar ya gama sai ce wannan shi ne abin da ke tsakanina da huzaifatu ibn liyama bambanci ne na fahimta hi huzaifa duk abin da manzon Allah ya faɗa a faɗa shi kuma salmanu ba duk abin da manzon Allah ba ne ya faɗa ya kamata a faɗi a duba abin da yake akwai maslaha a faɗe shi ya ce to ka ji wannan shi ne abin da ke tsakanina da salmanu in kana so ka gane misalan irin waɗannan abubuwan wata rana mutane suka fita yawo sai janaba ta kama ɗayansu ana tsakiyar mukumukun sanyi kuma a bakin kogi suke inda suka yi zaya da zango ɗaya da sanyin dare ya hige hi kawai sai mafalki sai ya fitar da mani asubahi ta yi ga janaba za a yi sallah asubahi sai tambaye ya ce ni fa Allah ya jarraba na yi mafalki cikin dare cikin ku akwai mai wani sassauci cikin addinin musulunci akwai wani sassauci da addinin musulunci suka musulunta ce ba wani sassauci kawai kai wanka mai sallah ce ba wani mai sassauci ya ce ba wani sassauci kawai kai wanka mai sallah bawan Allah ya haƙuri kogi sanyi ya dake ya ɗauki sanyi kawai ya lima cikin kogi ya wanka ya fito karkarwa kif kif kif kif kif sai ya faɗi ya mutu da suka binne shi suka dawo madina sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ga abin da ya faru ga tambayar da ya mana mu kuma mun ce mashi ba wata makawa sai dai wanka yayi wanka ya mutu sai manzon Allah ya ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah tsine musu albarka wannan kalmar tsinuwa manzon Allah ke nufi da sahabban shi ko kuma bacin rai ne ya fara faɗi irin wannan magana bacin rai ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana to bai kamata ba ka koma ka kita ai da wane da wane da wane manzon Allah ta tsine musu albarka kaga an ka faɗe ta a wannan siffar kamar kana jefa gaba ne a kisa habban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to irin waɗannan hadisan idan Huzaifa ya faɗa shi kuma duk jawabin da Uzaifa zai wa mutane sai ce bai dace Huzaifa ya ba da labarin amma an tambaye wai haka ne manzon Allah ta tsina wane da wane sai ce ah Huzaifa ya fi ku ya fi ku sani bai an ba da kenan bai ce ba in ko a'a saboda haka inda ya ce muku i ya ba ku damar da za ku yi riwaya in ya ce a'a ya ba ku damar da za ku karyata Huzaifa sai ya kyale ku akan wannan baka din wata rana yar gidan ummu sulaimin yar karamar yarinya ce sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai Allah santa tun tana yar karama lokacin dan mutum an ce mai girma mai saurin girma idan ba ka kinke ci da shi ba manzon Allah bai sake ganin ta ba kawai sai ganta zangaririya aka sake tura ta wajen manzon Allah ce to ke ce sai ce manzon Allah ne sai ce amma kin girma sai ya ce kaburti la kaburat sunnuki ya ce kin girma kada Allah sa hekarunki su girma kaga irin kamar irin al'ajabi ne ya kwashe shi lokacin da zai faɗi wannan magana wai kin girma haka Allah sa shi karkarkarki yadda kika yi girma gab gab gab Allah sa shi karin ki kasi gab gab to amma an ka fassara kalmar Allah sa shi karin ka karki girma ai ko hekara ɗaya ba za ka ƙara ba yarinya ta fahe da kuka tunda ta fahimci na ƙarshen magana yake sai ta koma wajen ummu sulaimin uba bata kenan ta ce gafa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita ma ummu sulaimin ina za ta samu ta zama manzon Allah ce kada hikari yarta ta ƙara girma ita ma sai ta sako hijabi sai ta taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda kace ma yar yarinya sai ce ba ki da labari na ce duk wanda na gaya wa kalma a gurin da bata dace ba na roki Allah madaukakin sarki ya maida wannan abin ya zamanto addu'a a gare shi kaga kenan ba haka bane ta faru ummu sulaimin ko ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Aisha ko kuma duka ya faru da su wata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai me matsayin mace idan ta yi mafalki tana kwance da ɗa namiji har wani abu ya fito mata ita ummu salama ita take ganin abun kunya ne za a kunyata su a gaban manzon Allah ta ce cewa ce biki mata suna mafalki wace biki mata suna tunanin maza ita wai so take ta ture ta da Allah karki tana mana asiri a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace miki mata tana mafarki sai manzon Allah ce take da cikin ummuki ina ma babaki barinki ta fa min aina yakunu shaba idan mata ba sa mafarki idan ruwa baya fitowa ta jikin mata ta ina ake samun kamato a wani lokacin ana kama da uba ko a dalilin ruwansa ya fito a wani lokacin ana kama da uwa a dalilin an ɗauki uwa an ɗauki ruwanta to amma wannan kalmar da manzon Allah ya gaya mata shi tana mahallinta fata yake ina ma uwarta babun babun ta tai ba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana ba sai ya ce to wannan hine abin da ke tsakanina da Huzaifa bin al-Yamani irin waɗannan maganganun bai kamata ake zakulo su ba mun kawo su ne mun babu taubihi kuma mun faɗa ne cewa irin wannan abun fa sun koma addu'a ga duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu irin wannan kalmomi din yasa sahabbai idan suka zo suna fidda falalar a marubuta suka zo suna fidda falalar sahabbai to duk wanda manzon Allah ya taba gaya masa irin wannan kalma sai a rubuta ta a wannan guri saboda me ai ta koma addu'a a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya ce to mun daga cikin falalar da wani ya samu manzon Allah ya taba ce mai kaza in kaga yi kamar ai kamar bakar magana ce to amma a dalilin wancan hadisin ta koma kyakkyawar addu'a a gare shi wannan shine abin da ke tsakanin Salmanu da Hudhaifatu bin Yamani to muka kalle shi a cikin al-adabul mufrad mai Imam Bukhari ke so mu dauka a cikin shi bayan mun wuce kullu ma'rufin sadaqa ko duk wata kyakkyawar karma idan ka faɗi ta sadaka ce wani mahalli ya kamata mu kuma wa babi din sai mu ba ma babu uzuri me hikimar da yasa aka kawo wannan hadisin cikin al-adabul mufrad Na'am, Ismail an kaɗa gano. Wani hararo mana ta hikimar, banda babin da Imam Bukhari ya kulla dan ya karantar da kai saukin rayuwa. Sil akwai abu da za a samu wanda hini ya fi kamata a ce ya shigo cikin al'adabul mufrad a dalilin shi. Na mala ba. Wala tajassasu ko? Wai. Babu wala tajassasu a ciki. amma ƙara mana haske to e shi yanzu a manan labari aka ba shi cewa akwai rahin fahimta tsakanin huzaifa da salmanu sai ta so tambaya akwai rahin fahimta tsakaninka madadin ya ci gaba da yaɗawa ba da fi ka dawo inda matsalar take ka tambaya akwai matsalar ko babu inda akwai sai a maka bayani wannan matsalar matsala ce ko ba matsala ba ce ita wannan ma gaba ɗaya ba matsala ba ce ba amma a wurin mutane ta iya fassara ta kamar matsayin matsala ce ko amma nan ba ba tajassusi bane a cikin sa tajassusi ne kaje kake tambayar wata a gefe tajassusi amma annabtin kare ka kai tsaye wannan kuma istibyani ne ko wa alaikum assalam na'am na'am koda na'am eh Na'am za a iya samun wannan akwai rahin yanke mu'amala dan ka nemi bukata a wajen dan adam bai samu ba ya masa tallar yar uwansa da bai aure ta ba bai sa sun yanke alaka ba amma ba shi na so a cikin hadisin ba na'am na'am na'am na'am na'am na'am ga wasu mutane su kasa fahimtarsa saboda ya wuce labul ɗinsu. Eh ma haƙullahi alal ibadi ko? Na'am. Na'am. Na'am daga cikin abin da za a iya samu shine ya kamata Huzaifa ke ɓoye hadisansa daga wasu nau'ikan mutane ba kowa ake ba wa hadisi ba. tunda mai ana samu manzon Allah ya kife waɗansu mutane ya gaya musu wasu magana waɗannan mutanen su kifa da har sai sun zo mutuwa in su ji tsoron kar Allah ya kama su da sun koyi ilimi su gaya mutum ɗin su ma ko mutum biyu wanda ya dace a gaya musu akwai wannan a cikin babi ɗin ko a cikin hadisi amma ba shi nake so ba har yanzu na'am akramuka Allah eh rata ya sanho da waya duk akwai a ciki amma ba shi muke so ba na'am ga an sai riga ka daga hannu mai biro na'am eh saukin hali mutum ya dauko abinci ya kai gidan shi ko eh duk ba shi nake so ba na'am a cikin muka da al'adabul mufrad da babin da muka wuce a baya na'am malam kabiru na'am na'am eh wannan ma za mu iya karba ko da an samu saba sahaba sabani tsakanin sahabbai in kanka dai za ga ba sabani bane dan maslahohin kansu dan maslaha ta addini suke samu sabani amma wahi bane ke so har yanzu malama bai na'am na'am eh hana yada mummunan labari da kuma yada abin da yake na alkhairi ko na'am shi ma dai yayi kyau na'am akramakallahu qaulun ma'ruf yawwa na'am kuma abin da shi ma Usman yake faɗa yana masa magana ne kan cewa ya duba maslaha da addini abin da ya dace ba na'am duk dai kamar an faɗe shi a ba na'am tsakanin akwai ƙoƙarin neman maslaha a tsakanin mutane yawo tsakanin mutane don neman maslaha a tsakaninsu shi ma ma'arufi ne ko la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas abin da ya taso da Abu Qurra ya zagaya har wajen sirikinsa wanda bai karɓi kanwar shi ba ƙoƙarin gyara tsakaninsa ne da Huzaifa in gaskiya ne ba kwa jituwa ya za a sulhunta ku sai aka gane ba ba ma rashin jituwa bane tsakanin su kenan wannan kokarin islahi ne bainan nasi tunda mun wuce al ma'rufi watakila ayar ma kuma kamar a haka suka taho illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi Allah ya saka da alkhairi حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا Umar ɗan Khattabi wata rana sai ya ce da mutane ana zaune a fada irin kamar rangadi ɗin nan ya ce ku tashi mu fita gonakan mutanenmu a zagaye daji irin rangadi dai na sarakuna ukhruju bina ila ardi qaumina fa kharajna sai muka fita in ji Abdullah dan Abbas din da yake riwaya din fa kuntu ana wa Ubay ibn Ka'ab fi mu'akhkharin nas yace ni da Ubay ibn Ka'ab sai muka zamanto a ƙarshen baya duk mutane sun yi gaba ni da shi mu ne a baya fahajat sahabatu kawai sai ga hadari ya turnike gaba ɗaya hadari ya taso irin da ƙuran nan gagagagaga da ƙarfi fahajat faƙala ubayyu ubayyu yana ɗaga kai da ya ga wannan girgijan sai addu'a ya ce Allahumma sirif anna azaha Allah ka kauda mana cutar wadda take cikin wannan hadari da haka da wannan ƙurar da aka yi za ga aka hadari za ga wani mutum ya fitu fitu ƙura ta dube shi da an yi ruwa ya ga dan tsantsau da ya taba ya da wannan ruwan da ƙura duk sun mai da shi wani iri to sai daga hannu ya addu'a ce Allahumma surif anna azaha Allah dauke mana cutar wadda take cikin wannan girgijan falahiqnahum sannu a hankali sai muka je muka tadda Umar dan Khattabi da sauran mutane da suka fito cikin ayari din wa qad talat wa qad talat rihaluhum kayakin da suka aje na masaukin su irin tanti da aka yi da ababen hawansu da sun cike kalam ga kura ta musu fata-fata faƙalu da suka ɗan kai suka ga ubayi bin ka'ab da Allah dan Abbas sai suka ce musu ma asabakum alladhi asabana me ya faru abin da ya same mu ku bai same ku ba ya ga kunan tas kamar wannan ƙurar da aka yi ba ku san an yi ba duk wannan ruwan da aka yi ga hinan kamar ba ku yi ba ga kunan fes kamar kun fito daga wanka ma asabakum alladhi asabana qultu sai Allah dan Abbas ya ce innahu da Allah azza wa jalla wannan ne ya roki Allah madaukakin sarki wa kenan shi da suka taho ne Ubay ibn Ka'ab sai sai wannan ne ya roki Allah madaukakin sarki Ubay ibn Ka'ab kenan ko an yasrifa anna azaha ya dauke mana cutar wanda ke cikin wannan ruwan shi yasa duk abin da ya faru cikin girgijen bai same mu ba yana daga cikin karamomi kenan wannan ko na waliyan Allah madaukakin sarki faƙala umar sai umar ya ce da shi ala da autum lana ma'akum me ya hana ba ku haɗa da mu a cikin addu'ar ku ba in dai kun yi addu'a ku biyu wannan abin bai same ku ba dan me ba ku tsara su umar dan kasabe ba mu ma mu gama fes ba abin da ya same mu ala da autum Allah lana a da autum da autum lana ma'akum me yasa ba ku samu cikin addu'ar ku ba shi ma dai bakari ya kawo shi karkashin wannan babin al-khuruju ila al-mabqala me dangantakar shi ukhruju bina ila arzi qaumina ko mu zagaya gonakan ƴan uwanmu wannan nuna cewa kenan har sarakuna suna fita ran gadi su gewaye gonakai irin gewaya da manoma ke yi wannan babu laifi ana irin wannan sannan me za mu iya samu a cikin hadisin banda halascin fita gewaya na'am da magana da Umar ya faɗa ko a iya roƙon wani idan kana tsammanin addu'a sa za ta karɓu ya haɗa da kai a cikin addu'a na'am sai me kuma yin addu'a yayin wata masifa kada Allah ya sa ta haɗa da kai akwai wani a cikin hadisin na'am sun katsance e sun takaice addu'ar a kansu mutum zai iya addu'a ya takaita ta iyaka kansa amma abin da ya fi dace shi ne ya haɗe da al'umma amma ya takaice shi iyakansa ba za a ce ya yi laifi ba kuna zaune a cikin majalisa mu ɗaya gace ka to Allah dai Allah kai mun arziki to kar ku hawaye da faɗa fata ta ta ta ta ta a ana iya yin mutum ya keɓe kansa da addu'a ko ya wahi da gidansa ko hi da ƴaƴansa ko hi da jikokinsa duk ba laifi bane mutum zai keɓe wa iyaka wannan amma abin da ya fi dace shi ne ya haɗe hi da al'ummar musulmi ko na'am sai me zamu iya samu a cikin hadisi akwai rahin girman kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Abdullah dan Abbas ya nuna karamar da ta faru ba a dalilin shi bane a dalilin wani ne wanda ba ma jinin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai Allah dan Abbas jinin manzon Allah ne Ubay ibn Ka'ab ba jinin manzon Allah bane ba amma Allah dan Abbas bai hana ba ya fito da karamar wanda ba cikin jinin su yake ba Umar dan Khattab ne sarkin musulmi wannan bai hana ba yayi musun baiwar da Allah ya wa Ubay ibn Ka'ab har ma nemi ina ma a hada da shi a cikin addu'a wannan da duk akwai rahin girman kai akwai rahin ɓoye falalar wani idan Allah masa ya masa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai masu sharhi sun ce hadisin da'ifi ne wallahu ta'ala ala babul khuruj ila dhai'a babin da yake magana akan fita wajen masana'anta duk abin da mutum ke iya saura amfani da shi ya samu abinci ana iya kiransa adhai'a a yanzu ma'aikata office gona gurin da bakanike ke aiki kasuwa shago gona lambu fulotinka duk wannan gurin da zaka ji inda anan kake samun abinci ana kiransa addai'a to ya halatta idan gari ya waye kai wanka ka tafi gurin sana'arka ko bai hadasta ba حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام آه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخضري ناظر وجن أبو سعيد الخضري wa kana li sadiqan sai ce shi ku Abu Sa'id al-Khudri abokina ne tunda dadewa fa qultu sai nace da shi ala takhruju bina ila an-nakhli ba ma fita wajen dabino ba mu fita man bayan gari mu zagaye gonar dabinan mu yanzu kaga shi nan gurin dabinan sahina inan shi abdai'a din sai nan ne inda yake samun abincin shi nan ne masana'antar shi ala takhruju bina ila an-nakhli fa kharaja sai Abu Sa'id al-Khudri ya fito wa alaihi khamisatu lahu yana sanye da wata riga da ake kiranta khamisa an ce hima nau'i ne na tufafi wata kil ba kala ɗaya bace tana da ratsi ratsi haka na baki a jikinta da kuma nau'i na laushi a jikinta ita ce ake kiranta khamisa to sai fito da wannan rigar suka zagaya gona dan haka babu laifi mutun ya je gewayar gona babu laifi dauki abokinsa su je gewayar gona wannan shine hadisi na farko da zamu samu a babi din حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضل عن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت سمعت عليا صلوات الله عليه يقول تتناجى علي بن أبي طالب رضي الله عنه هنا سوى أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة اسم الله صلى الله عليه وسلم يا أمر عبد الله بن مسعود هو تبشيا فيأتيه منها بشيء ya ciro mai wani abu a jikin wannan bihiyar ko ɗanta ko icenta don ya yi asuwaki to lokacin da ya hau wannan bihiyar fanazara ashabuhu ila saƙi abdullahi sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga ƙaurin abdullahi dan mas'ud irin an caro caro ƙaurin nan fa dhahiku sai suka buhe da dariya min humushati saqaihi saboda sirantar ƙaurin shi irin ƙaurin nan ne an caro caro caro caro haka kace kamar yatsu siri-siri haka kawai da suka gani ba su sani ba irin da al'ada ta dan adam in ya gwani abu da ya saba al'ada lokacin za ga ya bushe da dariya sai daga ba zai dawo ya gane halitta ce ta ubangiji haka Allah so ya ga wannan abin kawai sai suka buɗe da dariya manzo Allah da ya ɗaga kai sai ya gane me suke wa dariya sirri sirrin kwabrin Abdullah dan Mas'ud suke ma dariya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce ma tadhakun me kuke ma dariya larijul Abdullah yace na rantse da Allah wannan kafar ta Abdullahi ya sirri yana da kuke kallo asqalu fil mizan tana da nauyi a mizani min Uhudin sama da dutsen Uhud a ranar alkiyama an aka ɗora wannan ɗan siririn ƙwabrin da kuke gani aka ɗora dutsen uhudu wallahi ƙwabrin da na abdullahi ɗan masa'ud sai yarin da ya dutsen uhudu yana cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi kenan a ranar alkiyama ma'aunan da za a auna wa mutane har da ɗan adam shi a karan kansa sai an auna shi kana da kima a wajen Allah ko baka da kima in aka ɗora ka malejin ka nawa ne ne sai an gani yasa Allah ya ce wa arna wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna shi kuma yasa wata ara yake cewa wa nad'ul mawazin al-qisṭa yawm al-qiyama za mu aje ma'aunin ma'aunin ba guda ɗaya bane wani aikin ma'aunin ladan ka za a auna wani aikin kai a karan kanka za a auna wani aikin waɗansu abubuwan za a auna ma'aunai ne daban-daban wannan a gano zai bada wannan nawa zai bada wannan nawa zai bada kamar mota ce kana matsa ta maliji ne da yawa za su buɗa ko wannan zai auna kilomita wannan zai auna tafiyar inji wannan zai auna shan manka wannan zai auna gwane ne haka ita ma take a wannan za ta auna maka zafi wannan haka to suke su ma ma'aune a ranar gobe alkiyama wata kila hada da wannan da wannan da wannan sai su kwace ka hatta dan adam za a auna shi a ranar gobe alkiyama sai ya ce masa to wallahi wannan kafar ta Abdullahi dan Mas'ud nauyin ta ya wuce dutsen Uhud Allah ya sa dan mu wuce dutsen Uhud amin me kuma muhallu shafi a cikin hadisi al-khuruju ila ad-dai'a ko na faɗa abu na'am akramakallah na'am in ka ɗan tafi da nisa ne da ka ɗan dawo baya baya anan ansar take na'am ai an gane da na fasara bai'a ɗin ko duk wani guri fili ne gona ce lambu ne masana'anta ce gurin bakanikai ne shago ne kanti ne duk ana kiran duk wani guri da zaka je ka samu abinci ko ka samu kuɗi ana kiran shi abdaya me ita ce bishiyar da hau ita ce daya eh bishiya ba a kiran ta daya eh to yasa ni cewa da nisa ka tafi gona ce na'am da manzon Allah suka fito ko da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka tadda bishiya din ko kenan me suka fito na na muhimmancin fita gurin sana'a ko muhimmancin fita bayan gari ko fitar da suka yi bayan gari a nan ne aka tadda bihiyar da manzon Allah ya wa Allah dan Mas'ud umarni hauka ciro min kaza wanda yake nuna halaccin aje gona halaccin a zagaye fili halaccin lambu halaccin gurin sana'a halaccin kaza tun daga manzon Allah ya kwashe sahabban shi irin da Umar dan Khattab ya kwashe su aka yi wancan hadisin na Ubay ibn Ka'ab ko to nan ma ga manzon Allah ya kwashe sahabban sa sun fita gona har ya umarci Allah dan Mas'udi hau bishiya ya ciro masa wani abu da ya gani ko danta ko icin ta dan yayi asuwaki wannan ya halatta kenan banda zaman gida ana fita har bayan gari Allah ya samu dace babul muslimu mir'atu akhihi babin da yake cewa musulmi madubi ne ga dan uwan shi حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال المؤمن مرآة أخيه yace shi duk inda mumini yake to madubin dan uwan shi ne idza ra'a fihi aiban in ya ga wani aibu a tare da hi aslahahu sai ya yi kokarin gyara shi haka musulunci ya ce duk inda musulmi yake to maduma dan uwan shi kuma musulmi baya iya ganin aibun sa sai dai a gane mashi in zamu wa kanmu da kanmu adalci ke yanzu duk inda mutun yayi wanka duk inda ya kai da kwalliya da gyarawa da wa in ya fito ba ma shi akwai matsala a jikin shi amma lokacin da zai sunkuya ya leki madubi sai ga ko bai tace gemun sa ba ko bai daje kan shi ba ko kuma fuskarsa ta yi fari far kamar bai shafa mai ba sai dauka ya shafa mata da suka gane in dai ba kallon madubi akwai abu yasa ga duk inda za zagaya da madubi a cikin su inda ta je ba ta yarda da kanta ba za ta bude jaka ta dauko madubi ta duba ta gyara ta gyara ta kimtsa sannan za ta ji dadi a ranta to duk inda dan adam yake akwai aibu jikin shi in ya kalli mudubi zai gaya mashi aibun shi idan na fito cikin al'umma ina da aibu waye zai iya ganin aibu na dan uwana musulmi da suke tare da ni da haka to duk inda musulmi yake yana gane ma dan uwan shi aibu wataƙil ina da wani mugun hali da ban sani ba ko ina tsammanin mutane ba su san ina da shi ba babu laifi a matsayin ka na aboki wane kana da mutunci kana da martaba amma abu kaza da kake abu kaza da kake ya kamata bai dace da kai ba mutane sun fara zargin guri kaza da kake zuwa akwai kaza a ciki wannan kaga ba tallar aibu bane ba ba cin mutunci bane ga masa da kai me dan ya gyara wane yarka kaza da kaza da kaza ya kamata a yi magana a sa ido akan ta wannan sa idon da zaka yi da gyarawa da zaka yi wannan shine haƙƙinsa a matsayin sa na musulmi wane ɗanka suna kaza da kaza ka sa mai ido abokinsa wane da wane akwai abin mamaki a kansu ko akwai abin zargi a kansu bai dace sai abota da shi ba to karka hau faɗa kada hau zage-zage wani ɗanka ina tsammanin fa ya fara zama da 'yan shaye-shaye ba na tsammanin fa amma ya fara sa ido a kan shi to karka hau zagi 'yan kaza kazan kazan kazan kazan an tsani 'ya'yana an sa musu ido wannan bai dace ba in an gaya maka a matsayinka na musulmi karɓa a matsayin nasiha ce wane ɗanka da yake zuwa gida kaza gidan nan taɓara ake yi karɓa hannu biyu sa ido a kan gidan ka gani akwai ko babu kuma kada baka ce musu zan zo gidanku in duba to su mahaukata ne kar baka bai ƙofar gidan ka rangaɗa sallama kuma hike na idan suna hayan ganye ko suna hayan giya ko suna hayan solution sai su bari ka zo kama su da shi ba zai yi ba sanda su za ka yi to duk inda musulmi yake da musulmi madubi ne dan uwan shi ne musulmi in an gano maka kar kai fada in kai fada ka cuci kanka lokacin da aka ga maka danka yana da matsala kaza sai ka fito ka zunzundumu asha matsalar fa tana nan dan ka hayar baba ta nan bane ba tana nan matsalar sai ka gyara ta ta gyaru kuma sannan da kai zagin ka bata tsakaninka again da waɗannan mutanen da suka kawo maka kuma ka toshe kofar in an ga wata barnar kar a gyara kuma sannan ka gaya wa addinin musulunci ko ka faɗa cewa fa kai ka fi ƙarfin amana tsaya ko a kawo gyara gidanka wala ya kamata lallai mu tsaya mu akan mu'adalci mu wa addinin musulunci karatun ta nasu ma farrata na fil kitabi min shay cikin alqur'ani ba abin da Allah madaukakin sarki ya bari wa kan mu'adalci kuma ba wanda ya wuce Allah ya jarrabe shi idan a ƴaƴan annabawa za a samu wanda suka yi tabara ya kibin uban shi har a zo ga halaka kiri da kiri annabin ya kira hiyabu na yarkan ma'ana taho halaka za a yi ya ce a sa'awi ila jabalin ya asimu ne min alma ya ce masa la asima yau min amrillahi illa man rahim ya ce ka taho yau ba wanda zai tsira ba a jirgin nan yake ba ya tafi ya kama tsololan dutse ya hau in za a samu wannan a gidan annabi kai waye da ba za a samu a gidanka da haka da an baka labari ɗanka yana shaye-shaye ko yana neman mata ko yana sata ko yana kaza bai kamata mu yi faɗa ba kamata yi mu tsaya mu gani abin gaskiya da gaskiya yana yi ko baya yi in yana yi ka san ba bakin ka ake ba in dai mutum zai taka ya gaya ma laifin ɗanka wallahi bakin ka yake ba kaunar ka yake kaunar ɗanka yake bai kamata ɗan yayi zagi ba bai kamata uban yayi zagi ba bai kamata uwar ta yi zagi ba kamata ya gani a gani a gyara in ba a gudu tare ba wallahi ba za a tsira tare ba yaro ɗaya zai iya lalata unguwa mutum ɗaya zai iya lalata unguwa mata ɗaya za ta iya lalata unguwa ya sa mun wuce a baya a cikin babin ma'aruf in kana da sharri karka buɗa shi cikin al'umarka karka buɗa shi cikin unguwarku wannan shi kansa alkhairi ka ƙware a shaye-shaye to karka zo unguwarku kai karka koya ɗan unguwarku wannan alkhairi ne ka ƙware a tsallaka gidan mutane ka lalata matan jama'a to karka yi a garinku karka yi a garin musulmi ko ba ko mai ɗauke sharrinka daga garinku wannan shi ma babu sadaka ne to ya kamata duka mu kan mu junan mu adalci wallahi ba wanda zai isa ya zamanto daidai da daidai sai da dan uwansa musulmi yanzu na muka wuce hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko naji an ce tsakaninka da kai da wani akwai wata matsala me yazo kenan inda matsalar ya za a yi a gyara ta ni ne madubinka kenan zan gyara maka wannan matsala wannan shine yadda ake rayuwa ta gaskiya da gaskiya a cikin al'umma in nayi kuskure ka gyara mun in kai kuskure in gyara maka in yadda ni ba annabi bane ina kuskure in ka gani ka gyara mun shine adalci amma in koma gefe in ce a ai wani an ce su ne barayi wannan sata su suke wannan gulmaci amma kai tsaye an ce da wani da wani sun yi rubuta ciki akan kudin al'umma kun saba sunna tare da shi ɗauki taka tafi dutse wannan naji an ce kai ne babban akawunta a ma'aikata kaza kuma naji an ce a ma'aikatan nan an yi wadaka da kuɗi ya kai naira miliyan uku an ce har da kai a ciki yadda na ma haida a matsayin ahlus sunna mai kokarin kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaba kai eh dum da yake nan ko yace to ni shawarar da zan baka kana da guntun mutunci kuma kana da guntun dama tunda Allah bai dauki rayuwarka ba kai kokari abin da ka dauka mai dashi cikin asusun gwamnati je ka shigar a banki kawo receipt a je telar a hannunka wannan din ya koma asusun gwamnati ba sai ka faɗa ba ga yadda aka yi magana ta riga ta wuce duk ran da bincike ya zo ya kama an taba satar kaza da kai sai ka dauko tela ka ce ranar kaza na je na shigar da shi cikin asusun gwamnati na aje saboda na gane laifi ne na tuba shikenan bai ka zo ka gane a ai ba ba kuna masa kallon ahalu sunna ba ai lalace da shi ake satar kuɗi gari kaza da wannan barna ce amma ga ya masa gaskiya da gaskiya ba matsala Abu Zarr al-Ghifari balabari aka bashi aka ce Muawiya ibn Abi Sufyan ya fantama wani beni wani gida ya na a zo a gani abu su fiya sun ta yi a yi mu'awiyar kai ko ya ta hine wannan gidan ta yi ta amma ba haka na san shi ba tunkan tunkan ya tashi a kafa yake tafiya sai da tafiya ta fita kilomita kusan ɗari nawa sai dai taka aka masa isu ya ce na san ka a matsayin sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai da gaske ya ce an bani labari ka gida wannan hine ya ce ya ce ya ce inda kuɗinka ka yi ce ka ɓata dukiyarka bai kamata ka bata lokaci kake kwanta irin wannan gidan ba kwana nawa ya rage a duniya inda kuɗin kai ka bata lokacin ka kasar wanta da dukiyar nasiha ce yace in ko da kuɗin mu ka ɗauka kai yace na rantse da Allah da kwabo da taro ne ka biya mu a gaban Allah madaukakin sarki ce assalamu alaikum ya gama kaga kenan me kenan yake bukata bai bukatar ya koma ce a ai ya bashi sahabbai a cikin manzon Allah ba duniya ai ya riga ya canja baya cikin su kage zo nan ya koma gulma ya koma cin mutunci amma taka gaban shi in kudin ka ne bata lokacin ka yana dama da zai gyara ko in kudin al'umma ne taro da ko bace wallahi sai ka biya mu da haka idan da gaske ne amma nasihar Allah ya taimake ka ka karba yake ne ka baka sai jama'ar jigawa wannan benin da nayi kudin ku ne da na sace naira miliyan 30 da haka wannan benin da kuke kallo a naira miliyan talatin yake jama'a wannan ya zama mallakar jihar jigawa kuma da na ɓata muku dukiyar ku kuyi haƙuri ku yafe mu a sama lafiya kalau an saki bidiyo kili ba na ce gaskiya bane ba ko tunda ba a yi bincike ba ba gaskiya bane amma in ya tabbata gaskiya ne ka karɓi kuɗin da ya kai naira biliyan ɗaya ka yi kanka adalci ni ina ganin ban dace in shugabance ku ba na sauka daga wannan kujera kuma kuɗin a dalilin kaza ne almundahana ce na dawo da shi jama'a na tuba ga ubangiji na ku roƙa mu ubangiji ya fi miki na sai a zauna lafiya kalau inda muna da wannan duk da mun zauna lafiya kalau kwanakin ba ana ji an tura wani kilbi ya yi ta yawo bature ne za a yi zama na congress ko taro na majalisa yan mintuna ne ya makara a shekara goma sha ko a shekara kaza da yake wakilci bai taɓa makara ba ya ce yau za a tattauna matsalar da take da matuƙar muhimmanci ya ba da tambayoyi a tambayi ya ba da ansa ya ce ya makare na ganin bai cancanta bai ci gaba da wakiltar mutanensa ya rubuta resignation leta ya aji bai kamata ya cancanta wakiltar mutanensa ba to inda za mu dada wannan cikin al'ummar musulmi sai zaman to wallahi mun zauna lafiya kan me yadda cewa muna da kuskure me yadda ba da yake tsallake wallahi kowa cikin mu Allah zai iya jarraba shi wani in ka bashi amanar kuɗi sai ya ci in ka bashi amanar mata sai ya ci in ka bashi amanar ya sai ya ci wannan amanar in ka bar mai floti wata ya sai dama in ka bar mai amfanin gona ya sace in duka muna da wani aibu din amma ya za a yi mu gyara idan mun gane wani yana da aibu madadin mu cin mutuncin sa mu bata shi ya kamata mu haska mashi wani abin da kake al'umma suna kallon ka bai dace da kai ba bai dace da matsayin gidanku ba bai dace da kaza ba ana mutum nasiha da kansa ana mutum nasiha da gidansu ya ukhta harun ma kana abokin mura'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya aka suka ce mata ya ukhta harun ki ɗan uwar annabi harun ɗan uwar harun kaga da aka danganta ta da Harun ana so ta gano wani babban mutum a gidansu aka ce ma kana abokin mar'a sau'in babanki ba mutumin banza bane iyaka sanin da muka ba babanki garin nan mutumin arziki kaga abu mutane biyu ukhta Harun ma kana abokin mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya da rana daya babanki ba ta karuwanci ba ke akai kika zo da wannan matsala da ukhta Harun aboki ummuki kenan abin da ya dace mutum ya yi kama da yayan shi yayi kama da baban shi yayi kama da babar shi idan mutanen arziki ne da ka gauce wani sai zo ce maka wallahi ba haka muka zauna da mahaifinka ba kace baba kai hakuri insha Allah za a gyara ni ma kuskure ne shikenan wani wallahi babanka mutumin arziki ne kace ni ma insha Allah zan zama to kamar haka wancan babar ki tana da mutunci tana da dattako duk unguwar ana ganin girman ki kace ni ma na alƙawari in Allah da za a ga girman ba dai kuskure bane yasa za a sa wallahi sai mun koma ga haka almu'minu mir'atu akhihi mu'mini madubin dan uwan shi ne in dai zamu ga aibu ba za mu haska mutum ba to muna cikin matsala in zamu ga aibu ya zama to kawai tattauna za a yi gulma akwai matsala muna zaune mutum da aibunsa da laifin shi ya zo mu zauna mu yi hira a kashe a yi dariya in ya miki a ce a rabu da shi ya ɗauka ba sani ba ai da shi da wa kaga ai bai dace ba wallahi duk halin mu ne wallahi ya kamata duka mu haɗu mu gyara maimakon mu zauna mu ci naman junan mu mu ɓata junan mu mu ga kowa gaskiya laifin sa ya gyara in ka ga mun na gyara na ga ma ka gyara muka ga wane ya gyara wane ya ga wancan ta gyara wallahi duka zamu zama lafiya kana wallahi duk mun san matsalolin mu wasu ‘ya'yansu mata suna da matsaloli wallahi iyayen ba su sani ba tun da iyar ba za ta taɓa yi a gabansu ba duk da za ta zo musu za ta zo mutu a saliha mumina salihatin qanitatin mu'minatin abidatin ta'ibatin duk haka za ta zo musu in ta zo gida su mu su mu kamar girage mage ta haya koken ko su da mu za ganta amma in ta fita kowa a garin ya san ita tabara ce babu laifi a gaya uwarta wancan fa in ta fita kaza take a gaya babanta wani in ta fita kaza take ke din bai dace ki ba a gaya uwar a gaya uban a gaya wa'ir kowa yayi kokarin gyara dan Allah wallahi sai mu zauna lafiya kalau ƴaƴan a gaya musu to amma an kai matsayin da in kaiwa mutum magana sai zama to magana ce ta shari'a yaro kun san laifi yake barna ki in kun masa magana ce an masa sharri in ka gaya baba yaro ce an bata masa ya haita bai dauko maka ƴan sanda ƴan sandan nan baban cikin gaskiya da gaskiya suke ba su ma da an kai hikenan nama ya zo kace a sa hai asin ai kaza ai kan me ne a burgita ka shi kenan ayi hakuri nayi kuskure in Allah da ba kaga ba za ka karewa wani ba kenan to ya kamata da ƴan sandan da ƴan unguwar da kowa ya kamata wallahi mu haɗu mu gyara Allah ba mu ikon gyarawa haddathana ibrahim ibn hamza qala haddathana ibn abi hazim an kathir ibn zaid an al-walid ibn rabah an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala al-mu'minu mir'atu akhihi mu'mini madubun dan uwansu ne wal mu'minu akhul mu'min mu'mini dan uwa ne ga musulmi ya kuffu alaihi bai'atahu yana tsare mai maciyar abincin shi anan sai mun fassara bai'a da wannan ko tunda can mun ce bai'a zai dauki gurin duk da mutum yake samun kuɗi ko yake samun sana'a to mumini dan uwanka baya gurin gonar shi sai kaga dabbobi sun shiga gonarsa za su yi mai barna me ya kamata ka mashi ka kore mashi wannan dabbobin nashi kar ka bari su shigo wani baya nan amma ga wani kwastoman sa ya zo kuma yana samun alkhairi a jikin shi sai masa a ai dama baka sani bane ai kan cin wane ya fi shi sassauci ya fi shi kaya mai kyau ka je ka jarraba ka gani baka masa adalci ba a dan yi hakuri minti biyu da Allah bara a kira shi a waya sai ka koma gefe ka kira wani ga wannan customer na naka na mai zuwa daga Funtuwa sai duk abin da kake ka tso ka katse ka zo naga alama ya zo da kuɗi fa sosai da gaske wannan kai masa ka tsare masa maciyar abincin shi in baka niki na kanikancin sa customer sa ya zo kar ka yi kokari ka karbe ka je ka yi gyara in ana ka ya cancanta karɓi dubu biyu ka ce ka ɗari ko na abin fa ɗari uku ba ka yanzu kai gaskiya ba ɗari uku ba ne ya kamata a karɓa dubu biyu ya kamata a karɓa amma ka yi menene don ka haɗa shi da wani wani fa tsawon lokacin da kuka zauna cutar ka yake wannan gyaran bai fi ɗari uku ba ka ga da garan ka ce kara ƙara koma gurin shi to mumuni haka ya kamata ya zama to ya kufu alafi bai ataku ka tsare mumuni maciyar abinci shi haka a yanzu ga mun zama ma'aikatan gwamnati wani ya yi apc ƙarfi da yaji pdp kun kafa gwamnati bai kamata ba ka je ka rubuta sunan sa alif ka ce a kore shi bai dace ba wallahi ya kufu alaihi bai'atahu ya tsare mai mutiyar abincin sa haka hi ma dan APC karewa dan PDP haka dan SDP karewa dan UDP a tsare mai mutiyar abincin sa mu yi duk abin da zamu yi mu yi adawa mu yi komai daga karshe dai wanda Allah ya bawa shine mai alhakin shugabantar mutiyar abinci kuma kowa a bar ya ci abincin sa in ka raba mutum da abincin sa wallahi kana fitta kanka daga cikin sahun mu'mine ya kufu alaihi bai'atahu wa yahuduhu min wara'ihi manzon Allah ya ce yana kuma bashi kariya a bayan shi in baya nan aka yi kwamiti aka ce an kama shi da laifi kar ka bari a zata da wannan laifin ce kai yace wani mu duk iya san mun da muka rabu mu san da wannan laifin ba yana da kaza yana da hikana sa sa kwamitin shi yace ya kamata a kira shi ya kare kansa da kanshi inda wani likita ya kamata ka bashi in dai ba cutar da gwamnati zaka yi ba ko al'umma ba shi likita ya fita lafiya kalau tsare masa maciyar abincin shi amma raba mutum da abinci bai dace ba bata wa mutum sana'arsa bai dace ba kana kallo dabbobi sun zo za su shiga gonar mutum su cinye mai in aka cinye masa ka durkusar da hisai wata hekarar bai dace ba koran masa su yara ne sun zo suna wasa yayi bulo yara suka zo suke bola a kusa da bulan nashi kirawo su wanda yayi bulan yanzu da bol ta fada lalata masa za ku yi duk bulo ɗaya asara wajen 140 za ku masa ko 130 da Allah ku yi hakuri yau kar ku yi bol nan a gurin nan wannan ita ce kare da ake da bukata a wajen musulmi ko yakuffu alaihi bai'atuhu wa yahuduhu min wara'i duk inda kaga an bata mashi suna an ci zarafin shi yi kokari ka bahi kariya kare masa martabarsa wannan shine aka sani abin da yake tsakanin musulmi sai hadisi na karshe da zamu fara kansa insha Allah ta'ala yace haddathana Ahmad ibn Asim qala haddathani Haywatu qala haddathana Baqiya an ibn Thawban an abihi an Makhul an Waqas ibn Rabi'a عن المسترد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم سبحان الله wannan gabar 'yan siyasa ce baki ɗinta man akala bi muslimin uklatan fa inna allaha yut'imuhu mislaha min jahannam duk wanda ya ci bi muslimin da wani musulmi ukulatan kowace irin loma ce duk wanda ya amfani da wani musulmi ya samu wata loma ko da kwaya ɗaya ce fa inna allaha yut'imuhu mislaha to Allah zai ciyar da shi kwatankwacin wannan lomar min jahannam daga wutar jahannama sai Allah ya ciyar da shi malamai suka ce fassara biyu hadisin yake da akwai ko dai zamanto babu litta'adiya ko lil mulamasa idan litta'adiya ce ka yi amfani da musulmi don ka ci abinci da wannan sai Allah ya ciyar da kai yanzu kamar zamanin siyasar nan dulefin da kake akwai mutanen da in ka ɗauko sai sun wanke ka ka ɗaga shi a gaban mutane ka wanke shi fes mutane su gamsu mai amana ne ƙwararren ma'aikaci ne mai son talakawa ne mai alheri ne sai mutane suka amince da shi kuma dalilin an ji daɗi ba zai fidda kai ba wannan kuɗin da zai bada haramun ne in ka ci wannan kuɗi sai Allah ya ciyar da kai kwatankwacin sa a ranar gobe alkiyama ko kuma fassara ta biyu mutum ne mai mutunci mai kiba watakil a gindin wannan siyasa take kai kuma kana so ka ture sai ka shigo gurin sai ka bata shi ka ta ai wannan kuɗin da aka bada na delegate bai ba su ba da aka yi kaza ma aka yi kaza bai ba su ba ai kaza ma kaza ne to daga ƙarshe za ga ka gama zubar da hiwon war a gaban wannan mutanen sai a ture shi sai sai a jawo ka wannan gurin lokacin da aka ture shi aka jawo da shi da musulmi kaci sai da ka ɓata wani ne ka ture sannan ka samu gindin zama to duk abin da za ka ci a dalilin wannan zaman da kai akwai haramun a cikin shi kenan fa zamantakewa tana da buƙatar sai mun yi da kyau wallahi yasa Imam al-Bukhari Allah ya saka masa alkhairi yayi matukar kokari wallahi yayi matukar kokarin kawo gyara a cikin al'ummar musulmi da haka kenan ko dai ka wanke mutum ka shigo da shi da rigar da bai da ita mutane su amince da shi a biya ka dalilin wannan aiki to wallahi akwai nau'i na haramun a ciki yasa an zaka yi tallakan takara ka san wanda zaka tallata in yana da matsala kana campaign coordinator faɗi ce eh iyaka abin da na sani gaskiya wanda da ya aiki a ma'aikata kaza da takari gaskiya ne da aka bahi kaza sai da yi kaza kuma dai magana ta gaskiya mazinaci ne wala a garin mu ma dai mata uku yawa ciki in bai dana ba kenan eh to wani dai kar a tona baya baya dai fa abin da ba a yi ba amma dai insha Allah afa Allah amma salafin da ya tuba muna masa kyakkyawan zaton alkhairi ko muna kallon da a cikin takarar nan da ya fito in Allah da da ya fi su dama dama eh ga kamar ba za a dauka ba kenan ko to amma a cikin al'umma gaskiya da gaskiya inda haka muke siyasa duk da mu huta lafiya kana amma yanzu social media an riga an bata abu ce a wani ai da aka yi kaza da kaza ya je ya kai kyautar naira miliyan goma wata kai wala naira biyar biyar ne a cikin envelope duka ba su wuce na dubu talatin ba ta ce miliyan goma wannan abin da za a yi mutane za su saye shi a dalilin wannan kai abin da za a biya ka akwai nau'in haramun a ciki Allah ya sa mu kiyaye man akala bi na'am al'akalu biddin wata zai iya daukan al'akalu biddin ta wata fuskar kenan kai ya zamanto ka nuna cewa mutumin arziki ne wani na banza ne mutumin arziki siffa ce ta addini lokacin da aka zo da siffa ta arziki wani zo da siffa ta banza to wannan akwai nau'i na cire addini kuma daga cikin fassarar da malamai suke shine har mutum ya nuna hi mutumin arziki ne a gaban wani wataƙila ko wani babban ɗan siyasa a gurin da aka fadda aiki aka aike shi je ya wani aiki ya je ya yi ta lissafi ya yi ta lissafi da ya dawo sai ce kun wannan ga naira dubu saba'in ita ce rarar kuɗin da aka samu na yi kaza na yi kaza a sai lalewa ne yana da gaskiya amma a gaskiya a gaskiya ƙasan zuciyarsa ba haka yake ba aka sake tura shi wani aikin yace ya raraka ta muna neman masu gaskiya an rasa ai har yanzu duniya da gurbin masu gaskiya lokacin da kuka lallaba kuka sahi a wani guri to in ya maida ta masarar kasa kan ku an kara wallahi gaba daya loci to irin wannan siffar da zaka fito dan kai da al'umma a baka wannan tana faduwa cikin shi ma man akala bi muslimi wanda yayi amfani da musulmi yace ko kuma a'a shi ba hine zai ci ba waje wajen a ce ai wannan da kake kallon sa wallahi malami ne mai tsoron Allah a duk inda ya addu'a Allah na karɓarta yanzu wannan matsalar da ta fito maka inda za ka je ka same shi ku tattauna ka gaya mashi gaskiya mutum ne mai ƙoƙarin kiyayewa in ya tashi cikin dare addu'an Allah da karɓaɓɓiya ce sai kuma ka buga masa akiro tana turowa ne ana zuwa saboda kan yanzu ya ci goro duk ya ɓata bakin sai rike tarbi ta karaf ta karaf ta karaf eh duk dole ya fito mutumin arziki ne a yi magana a cike kuɗi a bahi sai dawo daga kuma ya fidda masa kwamishin ɗinsa to duk irin wannan yana daga cikin ci da musulmi a ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu kala man akala bi muslimin ukulata duk wanda ya samu loma ta hanyar bata wani musulmi ko gyara wani musulmi dan ya koma ya samu kwamishin sa a ciki fa inna Allah yut'imuhu mislaha min jahannam Allah sai ya ciyar da shi makamancin sa daga wutar jahannama wa man kusiya bi rajulin wanda duk aka fita tufatar da shi ta hanyar wani mutum ma'ana ta hanyar bata mutum wanda bai kamata a bata ba ta hanyar gyara mutum wanda bai kamata a gyara shi ba fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannam shi ma nan mutumin sai Allah ya tafatar da shi daga wutar jahannam har zai yana gwada maka duk abin da zaka ci sai kayi taka tsantsan duk abin da zaka sa sai kayi taka tsantsan wanda suke fagen siyasa wallahi sai sun yi matuƙa da gaske a fito da gaskiya da gaskiya a faɗe ta eh kuma duk abin da mutum bai yi bai sai an yabe shi da wannan aikin siffa ce ta 'yan wuta wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu ko fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab in kai a fada kai in baka yi ba baka yi ba shikenan ba wata matsala kuma in kai aikin kuma aikin da aka dauke ka ne ai ba wanda ne da za a yi ka akan shi eh ka biya albahi kudin jaha ne me a ciki ba wani abun a fari ka zo ka fito ka ce duk ahirin yana biya wata ko dai hatara ko ko 40 ka biya ba naka bane ba ko dai ga wata ka biya ba naka bane ba abun a fari a ciki kudin jama'a na tsare daidai da daidai ban taba kwabo ba to hebe dama da naka tsare aka zabe ka ko ba wani abun abun nan din a ciki amma albahinka da aka ce wannan naka ne guminka sai ka dauka karabarwa talaka in dan Allah ka hike ne Allah baka lada amma dan ka dauki kudin jaha ka bawa talakawa taimako da shi kuma ya dora ka a social media dauki hotonka ba wani dalili sa da dauke ka a hoto kudin jigawa ne misali ko kudin Kano ne ruwa ya ci mutanen jigawa sai ka saya musu bahunan shinkafa da gero kuma ya yabe ka dan Allah me yana yabin a ciki in baka yi bane sai Allah ya kama ka kuma in kai ba wani abin yabo a ciki shi yasa da wannan suke cewa menene wannan gwamnatin na Niger da ya wuce chief servant take faɗa ko taken sa ko to wannan chief servant din duk wanda ya zama gwamna ko ya zama chairman shi ne chief servant babban bawa ne a garin wala haka sunan shi Umar dan Khattabi lokacin da ka bashi mulki sai da zamanto baya iya bacci sai ya zagaye garin Madina ya ji lafiya kalau yake iya bacci da ku idan dare kawai ga zai gidansa ya shimfide ba abin da zai kare sai Allah ya kai musallar asubahi amma da aka bashi gwamna in dare zai dauki sandish haka zai zaga garin Madina titi titi lungu lungu kwararo kwararo in ya ji inda miji da mata suke fada sai ya tsaya ya gyara in ya ji da ake da kukan yara ya tambaya me matsalar wannan gidan yunwa ce ko rahin magani ne wata rana yana irin wannan yawon na cikin dare yazo to bar Allah tana kwance cikin gidan tana rera waka wallahi tana cewa taqawala hadha al-layl waswadda janibu wa arqani Allah daji'un ulaibu tace wallahi laula Allah menene tana cewa dai taqawala hadha al-layl wannan daren yayi tsawo waswadda janibu ko ina duhu ya lallabe wa arqani ya hana ni bacci Allah daji'un ulaibu babu abokin kwanciya da zan yi wasa da shi tace wallahi laula Allah ba dan da tsoron Allah madaukakin sarki ba kake cewa kuma ƙarshen baitin wa ukrimu ba'ali an tunala maratibu ina martaba mijina kar wani ya ci zarafin shi tace la zuh la zuhziha min hadha sariru jawanibu tace ta ko ina gadan nan ya musu da haka kenan banda tsoron Allah banda kattace mutuncin mijin shi da hai kwarto ya kun a gida Umar dan Khattabi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace a garin Madina sai wa gidan lamba da gari ya waye sai ya sake tasowa da hidi yan majalisa me ya faru a wannan gidan mata ta sun kuyar da kai bata san ana jinta ce baiwar Allah karki boye me yake faruwa tace mijina ka tura yau yaki wajen wata shida bai dawo ba na rasa abin da yake damu na ce to shikenan sai dawo gida sai kira